نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na masoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa daga nan gidan radiyon amfani jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah yau muna ladi 28 ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan tara 2025 Allah mana muwafaka. yan uwa kamar yadda masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kiran mu a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katurban kators tarandu sankant karandu Allah mana muwafaka masu kallon mu da sauran mu ta hanyar facebook su kuma za su iya kama mu ima a fajkita ko ka sa muryar sunna da magaran ko ka sa karatu and direct ko ka sa fajkin malam hassan ibrahim algurawi Allah mana muwafaka assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am to illa kun dai ƙara bayani kan masu kira a ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira ka ji maganar ka a wayarka ka ji bayanin ka kenan ta hanyar waya kaka ce sai ka ji rediyo kuma kana waya na'am assalamu alaikum assalamu alaikum to maganar da ake nan kullum mutum inda ya so a ji maganar shi ko kusa da wajen radio ko kashe radio amma mutuka kana kusa radio kana jin radio kuma ka cika salula akwai matsala ba a jin abin da ke wadi muna fata da Allah sa a gani eh shine dan tsarin ne bai dole kuma daga nan muna jin ma'ana kana jin hayaniya sautin ba a jin abin da mutum ke wadi assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am tambaya ce gare mu da Allah to bismillah Allah sana sani
wai kamar yanzu alƙali su ƙari wa shari'a ka samu da mantuwa wani gari ka koma ka gaya mai kawai alƙalin da ke yake aiki sauraron ka a ƙarshe dai in ka je ya gore ka kuma daga baya sai koma yau abu kai rikicin wani naka je ya musu takardu bisa kan kun yi magana da gobe da gobe kai kuma bisa da takardun babu sa hannun ka sai yanzu kuma har ka gado kuma ka gaya saboda Allah mantuwa ce kai kuma an gaya mai yan uwanka sun gaya mai kawai ya kiya ya ka kora ka a ƙarshe ya ce zai sa a baka kai da in so daga baya kuma sai koma ya ba wannan mutanen ta kasu abu kai suna ka aka yi sun yi da sunan ka da sunan uwan ka da komai aka yi sun kuma ba tare da sa hannun ka ba
na gane
yawwa to kamar to kamar radio kuma na eh na fita Allah annabi na fita Allah annabi na fita ta mishi kuskure ne aka samu kuma ga ke da komai kawai ya kiya yake kora ta daga bayan kuma ya koma ya ma abu kai rikicin nan daga nuna sunan kawai sun sun masa jorin kawai su yi ne shi kenan kuma ba haka bane wallahi shikenan na ji ka kan ka- kan radio insha Allah yawa to na assalamu alaikum wani kusura musulun na kuma ya kai ya ce suna na ubangiji ko ga tana tana aka rubuta wannan kamar wani hadisi da ya rubuta kusa inganta ba musamman daga ya zirja da wani kiran goma ban da ya gabata almukfi a jami'ar gani mu ji saurin zuwa ƙarshe to ga ganin zamu tsirkar da dan har ya zirja ban za su zunta zan za su tsaya ku da kuna yi wuta mun gana ba kyau ba
eh mene
eh da su sai ubangiji da aka rubuta gobe ya tana da karan wani an ce wasu bisu inganta ba ya ce wasu bisu inganta ba daga cikin su musamman daga yadda filani wani kira kuma a bar sai gaba zuwa kai a zuwa a siya sabo a sabo kai kun da na gane magana kullum eh ya wasu assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
An tashi lafiya.
la la Amma da muna bara addu'a.
to la biya bukatun na Eh, muna fata da yan wake nan eh, shi lokacin da kake magana kurin tabbas ka gudar gusa radio daga inda kake kusan da kake gaske magana kurin shi ne muna fata an gane kurin ka kashe ta ko ka gusa muka kashe radio ka gusa daga irin take kurin a takaice akwai mai magana na alkali hanwa irin wannan abin gaskiya a yanzu ya yawa don alkalan ne ya zamanto sun yawa kuma tabbas akwai wanda suke yan kama karya kuma da yawa wasu ba san ma alkalancin kuna an ba su rawanin alkalanci ne sun sa suna cin gurinsu suna biya bukatar su da ka- bata masunan alkalancin gaba ɗaya gaskiyar magana wannan muna fata masu a yi tsoron Allah mutum zai sa rawanin aka shi rawanin wuta a kan shi ka samu duniya ka halakar gobe kiyama wallahi da yawa suna sa rawani na wuta kuma akwai su- abin ya yi wa gaskiya magana jaje na ta'addancin wasu alƙalai gaskiya kuma mahi yawa duk irin wannan da ka sa daga bayan nan ne kurin mutum ya je kurin a mishi alƙalanci kurin ya samu rawani ya abin da ya ga dama abin ya yawa ya yawa dan wa takaice in ma me maka tunda alƙalan ba ɗaya bane ba kuma in iya ga iya da abu ne ka je saman kurin kai karan shi baka yadda ba kuma in ma da ka hudu ne an yi sajin fuke na an sa sun yanka da ba naka ba wallahi kakka bar shi kai karan shi sama za a yi maganin shi insha Allah kakka bar shi dan wannan suna iya da suna wannan wannan wannan ta'addancin da kwata kwata ta mai ba haka bane ba shi ba shi dai bane ba eh eh karan shi sama eh ya sama ka bar shi ka je- wannan an ga biya ko ka tsaya bai bai ma adalci eh kurin kai sama kurin kai karan shi sama shi ma akwai saman shi assalamu alaikum na'am barka na'am bismillah
karatun sallah ta na karatun na sallah furla eh
bayyana shi kuma ta kai ko ba shi ne kuma sallah farilla to na gane bayyana karatu kace ko Mm. shikenan na gane to eh, sai mai magana ta asama Allah al-husna eh abinda kake ni akwai ruwa ta Imam Tirmidhi da ta kasu na gwamnati ta wannan a ce wannan ruwaya ba ta da inganci ita wannan ruwaya war ta kasa gaba da a wuri guda sai malamai kai ga kowane malami ya ware yayi asama Allah al-husna ingantattu wannan kuma ka bincika wajen malamai a mabalita da ya zo kai tsaye wanda a cikin hadisan da kasuwan gaba daya illa ce anna- annabi ya ce Allah ya suna kiyawa 99 wanda ke sun shiga aljanna amma je wasu a jiran ruwa bata inganta ba wanda ta rage ga mai san he bincike ko malamai ya samu littafin da suka kawo wanda suka inganta ko a cikin ka zaɓo suka inganta ka bar sauran dan ba ce ka ka kama sunan kowanne ɗayan ka zaɓa yi assalamu alaikum la ilaha alhamdulillah na'am
kamar lokacin kaza a so ke tambaya kamar lokacin da ake tsaye da sahur kuma da lokacin da ake tsaye da sallah to kuma a ce kuma kamar imamu ne sallar asuba yana kamar jan sallah sosai kamar muna sarkita ne shi muna iya bari yana tsaye a tsaye mana ha yanzu ya kama kasu da ya hida ta
to to shi ne muna iya barin masallacin nan da yake da kusan mu je nan ne da ina za mu samu sallah da ake ba kawai ta ne ta sai samu dace Assalamu alaikum.
alhamdulillah shi yan wakana maganar tsawaita sallah ai ba wani abu ne ba sai a ji a mai mai nasiha sai a gamu ba a cikin mutane ba ba a cikin jama'a ba an kai sallah ya samu su dalil tijawa da kishin wani a kebanta shi malam gaskiya sallah da ta mun tsawo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa a sauƙaƙa a yi aiki da mamunka har wata rana ta mu'az hada akan kana so ka fitar mutane wanda wani yaro ana sallah ya huta sallah ta hishi a takaice kisa ce doguwa amma a takaice dan wa ayi nasiha cewa kai cuci kai kai sa mutane wannan in ya kiya baka iya ya kaura ba lahi bane kaura ba lahi bane ba eh kuma sallah asuba yanzu alfujr tana ketowa kusan karye biyar da kwata assalamu alaikum assalamu alaikum la la alhamdulillah to bismillah
na ce wai kama akwai wanda rukuni sujira na kace eh kamar na sallah
eh sai mutum ya ki tasowa ya bar liman ya riga ya zamna ya ji masu kuma yana cikin sujira eh eh shi ne nake tambaya to shi a takaice dai kenan kana magana kuma lokacin sallah kenan da asuba yanzu alfajir kaman a ce dai biyar da sha biyar kuma magaraba kare shida da ishirin da biyu ranar take faɗawa Eh, shi wannan assalamu alaikum ya ka sake abu na mance abin tambayar ta ƙarshe assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa alaikum salam. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
An tashi lafiya ma.
la la
Tambaya ce gare mu.
to bismillah
Malam azumi ne nake na ramuwa.
eh
Kuma sai na yi mantuwa.
eh Zan ci biskit.
Eh.
Zan ci biskit kuma ya ne.
to kamar radio
Ta biyu, ta biyu kuma wai kamar yanzu a karatun fatiya.
eh Ana cewa gai, ana cewa gairan, gairan maksubi.
a gairu ne
A to.
a takaice muhimmin magana akan eh, magana akan magana bayyana karatu shi sallolin da ake bayyanawa karatu sallah ce ta asuba raka'a biyu gaba daya da sallar magariba raka'a biyu ta farko da sallar isha raka'a biyu ta farko su ake bayyana fatiha da sura kenan raka'a sallar azhur la'asar dukansu a boye suke a asirce suke da raka ɗaya ta magarba ta ƙarshe ana ɓoyewa da raka biyu ta ƙarshe wannan su ake sa amma bayyanawa asuba gaba ɗaya biyu ta magarba biyu ta isha launin baka sai mai maganar eh, na ga muke cewa eh, assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam barka malam na'am barka na yi wa labarin dama amma barka alhamdulillah to masha Allah malam muna tambaya ne kan abin da ya shafi da ake jiwa a rika mulkin shi mene ana zikiri wata ce muna tambaya ne akan abin da ya shafi zikiri da mutane suke ruwa suna zikira da mulki Eh, wata haka ya sani ba da kuka
to kuma mai tambaye ka
eh kamar malam abu kace mutane suke zuwa ana jiwa ana zikiri mai tambaye ka bayan wannan mai tambaye ka haka hadisa
me tambaye ka bayan wannan ana ba tambaya ce kwanan eh to malam kamar wani tabbacin zikiri da muke zuwa muna jiwa muna
ka tambaye mai magana guda kuran assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam na'am
yawa malam tambayar ta shine game da wanda zaunan nan dan garin nan ya kare karatun shi ya aji to sai sai takardar shi ta buga wanda ya to kuma can zai sai ya ci gaba da karatu ya kenan game da sallah kasar zai sai har ya kare ba kan sai dawo ko
karatu karatu ki a wani gari
kamar yanzu dan nan ne garin to yanzu kamar misali ya samu bakan shi eh da ya aje dusiyan shi sai dusiyan shi wata wata riga eh
yanzu dan zai koma da karatun shi to
to game da sallar shi ya kenan kasar zai zai har ya kare da ya dawo kan soka
to na gani shi shi ne tambayi tana gane a takaice mai magana tana azumi na man- na ramuwa ta mance ta ci abinci to yalwa a takaice magana mahi ƙari ram- in dai mantuwa ce ko farilla ko nafi a nan sallallahu ya ce wanda yake azumi manna sai wasu ayyuka akalfa a sharaba wani mata man lausa kaho wanda yake azumi annabi ya ce he mance ya ci ko sha Allah ya ce da shi sha da shi in dai da gaske mantuwa ce da gaske Allah ya san mantuwa ce kai ba dangan maka to Allah ya ce da gaske mana babu wutar wutar ta falaka da alaiwa la kafara babu ramuwa ba kafara har daya cikin misalfi dalala cikin mai shan risala dan mai risala ya kawo wani nafila ce shikenan an bar ya karama yace babu wata hujja ta raba fallar nafila annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu ramuwa ba kafara ba wata kenan haffar Allah gaba daya in dai mun toce kai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana ramuwa shi kuma Allah san zuciyarka eh yalla san alba wa alba yarda Allah in dai gaske kaman ce ne to babu ramuwa azumin yayi kun a takaice na'am
assalamu assalamu alaikum
alaikum la la
wai tambaya ce mutum wai wanda suke da ake ana ta gudu ana na shi ka hodi na ji na ce baka na ji tambaya na ji abin da ke hodi na ji na ji kama radio ba kana jin radio ba ko kaje radio
a gwada su da ah a takaice an wa abu ne sananne na sun qur'ani na ambatan Allah a cikin nutsuwa da kaskantar da kai kowa abu ne sananne ba wani azaba kan shi babu inda aka samu ana zikiri ana rawa ko ana kiɗi wani abu ne zo daga baya wanda ya saba ma karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin har ya zamanto ma irin inda ni da ido na gani ba wani hadisi ba a nan garin yanda wannan zikirin bayan yin a titin da yan mata da maza ana kidi ana kada gindi a titi da ranar Allah rashin kumya wanda wannan mata ko ba zikiri ba addini bane ba a ce diya mata- musulma ta hoto a matsayinta da budurwa ko zawara tana rawa tana kada gindi akan titi ba karamin ta'addanci bane ba Allah kuma a gama abin da sunan zikiri sunan addini kasan ta'addanci ya kai gaya wannan abu ne lalaci ne Allah ya shaida mu amma masu gina abin da gangan su Allah zai hukunci suna sa musu addini ne bayan kuwa shigantaka ce ake ma Allah tsagiranci ne ake ma Allah ba magana ba magana addini anan Allah ya shaida mu kurin ya shaida mu kurin hmm alhamdulillah Allah ya shaida mu kurin da tawili ne banza kurin suna halaka da ɗiya mutane kurin gan budurwa da kan titi tana rawa tana kada gine kuma sunan sunan zikiri haba Allah ya shaida mu sai mai maganar eh, kasaru iya lakwal yanwa wannan tunan lajiyar da daima ta saudiya ta wani magana masu zuwa kamar madina irin yan jami'a yanzu ai dingun da ka tambaya a jami'a wurin da yake karatu ba ka cewa bulaguro ki ba magana bulaguro yanzu ya koma can karatu ne kunan ki da haka ba a mai sunan bulaguro shar'an wa'adatan da haka kurin za ka cika sallah irin na kowa can yanzu ka koma can zaman ka ya koma can ne kuma yanzu ka daga daga garinku zikirin ba magana ka yi kasarin sallah a wurin etin assalamu alaikum alaikum salam malam ina so ne kamar a yi hankali akan wani da ke hoki da yake ce ma yara aiki zana ne da gafi
Allah ku yi abin da ka taɓa zaune a nan kwan an wani ana tamme da guda gurin ba wani yana tambaya wani na'am yake tambaya wani menene wani shaddan hukuncin da yake su eh, kamar dan uwanka haka eh hakikuwan shi a kanka yake so ya musu karin bayani
dan uwa dan uwa eh
to shi dan uwan kace dan uwa zumunci ne akwai wajibi irin misali da na cikin ka uwaye da mata da sauransu amma dan uwa akwai kuma haƙi na dan wanda garin kyautawar isani an haka kenan wannan akwai shi amma wajibi dole da ne da uwaye da mata saura kuma haƙi na yan wantaka kuma shi ma akwai na isani Allah hore maka taimaka musu kuma eh, na assalamu alaikum
shugaban wa rahmatullahi wala an tashi da la la alhamdulillah wala tambaya ce da na'am ne mamu wai yana iya yin karatu wajen a gida haka ko ne a masallaci to kamar radio na'am
yan wa asali rakatul fajar ana yin ta ne daman bayan ketowa alfajar ba a yin ta kayan ketowa kidan an kasan alfajar ba ta keto ba kana gida he gaje masallaci he kamar in gaje masallacin in ta keto he kai amma in ta keto ma kana gida abin da yayi ka yi ta a gida kuma ta masallaci wannan shine na ka'ida ta kasan ba in ta keto alfajar assalamu alaikum alaikum salam malam na'am
tambaya ta ce eh ya zan tambaye ku akan bayanin karatun sallah eh
wacce ce muke magana akan ta mace ta bayyana sakanta ta bayyana ko ba ta bayyana to naji wannan masalar an kawo ta ne kan ina ga zai da ke cewa mar'atu dunu rajul fi jihar mace ba ta kai sama ta bayyana ba ba ta kai na ba ta bayyana namiji ba daga murya da yawa amma in wa a takaice karatun sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba tsakanin maza da mata haka matan sahabbai da matan shi misali Aisha radiyallahu anha wata ran a wata ruwa daya cikin ɗayan uwanta na Qasim ibn Muhammad cikin ɗayan ɗan uwanta yake ba labari ya shigo gidan Aisha sai ji daga waje tana sallah a cikin ɗaki kan ya shiga sai ji tana karanta inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana azab samu kaga kenan tana bayyanawa har na waje iya ji na kenan matan sahabbai nan annabi suna ana jin karatun suna bayyanawa wurin bayyanawa ki bayyana wurin boyewa ki boye wannan shine sunna ba wani ba inda annabi ko sahabbai suka ce mace ita ba ita ya boye gaba daya gaskiya wannan fahimta ce ta wannan Allah garauta mishi eh mace za ta bayyana a ci karatunta gashi da na Aisha ce kuma ina ga wani ina ga kuma dama shine gaskiya magana Allah ya shaida mu eh sai yan uwa kullum mutane eh lamari irin na a yanzu lamarin addini na wasa da addini kaka ɗauka wa riga ba ɗaya riga ba ce ba kurin kai dai ba wani wani riga gaza ko tijjani ko wani izala ko a abin da ake da mutane kurin kai sunna da abin da yake na addini ne kana neman lada a wajen Allah ka yi shi wanda Allah ya aiko karantar da kai duk idan kun dauki addini kurin malamin garin ku yan garin ku kowa yanzu addini kaga abin da ake da magarin daban maradi daban Kano daban kuma da suna addini dunan shi ka lalace da rigima cikin addini mutum sha ga lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam labari wani addinin za a tayi ko zai nashi amma Allah subhanahu wataala ga wanda ya aiko maka ya karantar da kai addininka shi ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan duk mai san ibada karɓaɓɓa a wajen Allah subhanahu wataala dole ya yi ta yanda wanda Allah ya kuhudi amma in zaka zaka dauki ibadarka baba na yi kaka na yi wani malamin mu ne ya tsara dan ya sa addini wani a garin sa ake wannan shi ka lalace kuma Allah bai karba annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa man amila amalan laysa alaihi amrun fa urad duk wanda ya wani aiki annabi ya ce ba mu ce bai yi an kai mu ba karba wata ruwa ka ce man ahdasa fi amrina hadha malata min fawar raddun duk wanda ke wani sabo cikin lamarin mu an kai Allah ma bai karba kenan ka wahala ne kuma ga laifi ka sha wahala kuma ga kashi na dalili ka kuma dan addini ba abane ba na ra'ayi mu yan garin a addinin Allah ne kuma Allah ga wanda ya aiko ba mai damar yan washiri addini da kanshi kaza kaza kafa kaza ai kaza ibada kaza yawan akwai misali akwai annaban Allah inda har akwai dama yan mutan da yawa aka ruɗe su dan wa in har da gaske ne kai masoyin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko in dai har masoyin manzo Allah sallallahu alaihi da gaske ne na Allah ta wanda tsiyu ta tadu kame da ma kame da shine sun gane manzo sallallahu amma ka ci Muhammad Rasulullah kuma kana san shi amma wani a gihi ya kama ka ibada bayan shi ne kuma Allah ya koma maka ya gama ibada ya koya maka ibada in sallah ce in azumin ne in zikirin ne da abin da ya ce shi ya kamata kai amma mun an yi da mutane sunan addini ko abin da gara ma wanda sunan san manzan Allah ba magana san manzan Allah kana abin da saba mishi bayan ya muku kashi ya hana ku dukkan bid'a bata ce kamar bid'a ku ya ce kuma za ta wakana ya muku hatta ku hattara kuma gidan wuta ne amma duk da ga mutum ya kama tawili iya wahala bid'a hasana ga sunna hasana ka kasa kana kana laman bid'a na ta bid'a hasana ba da abin da ba kyau annabi ta halaka ce kace da akwai kyau Allah shi ɗan wallahi addini ba ruwan Allah da malamin kuwa ka je ma Allah ka ce a garin haka akai baba na haka malamin haka ba ruwan Allah Allah ga wanda aiko maka ya aiko maka Muhammadu Rasulullah sallama kai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ka wanda bakinka in har da gaske ne dan uwa ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu shine manzon Allah ku za ka zo kana kama labari daga wajen wani dan garinku malaminku kakanka babanka ya ce magana zaka addini bayan ga wanda Allah ya koya maka ana kiranka ka zo ka bi manzon Allah abin da ya wadace ka amma can wani ya ce maka kyale su samun addini ne tsawon addini shine na kakanka na annabi shine sabo don wallahi ku hatara mutane ana mun wannan abu an wa akwai ran me kace in ta baci ba gyara fa lokacin da ka koma ga Allah ba baka dama ka dawo Allah aban dawo rabbi rji'uni la la la la a me doka tun ana gaya mai uwa me uwa musulmi me zai cutar da kai dan uwa dan Allah me zai cutar da kai me zai dame ka a ce ka zo ka bauta ta mu Allah yanda Allah hudi ga Qur'ani ga sunna ingantatta ga ni sahabbai suka yi duk wannan yan wa idan sallah ce idan azumi ne idan zikir in mai ba wani abu da manzan Allah yayi har muka kare muka ida shi har muka nemi wanda ya karo mana abinda manzan Allah ma yan wa bangaren sallah bangaren azumi bangaren duka ibada wallahi da mu kwatanta don wa idan abin da manzana zai zo mana da shi ba mu iya gaba ɗaya ba muna kwatantawa ne har muka samu damar wani ƙaro mana kaddara ana ya ƙarawa kaddara ana wani iya cewa yi akwai ana wani iya tsarawa da abin da manzan Allah ya yi ya ce ka yi da abin da malamin ka ya ce ka yi da Allah sun zo ɗaya mutane ana yaudarar ku suna addini wallahi idan ta ɓaci ba gyara ba duk wanda ya koma ga Allah ya ɗan bida wallahi babu gyara wajen Allah ba ruwan Allah da ra'ayin garinku ba da malamin ka ga wanda aiko maka kai kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah amma duk wannan wa mutaka kama hira ka san sabon addinin wannan ka ba uwayenka da kakanninka ka ba abin da kakannin ku malaman garin ku wallahi in ka je ma Allah malaman garin ka gama yau ka je ma Allah da la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzon Allah shine hatta in wa kabari sai bayan tambaya zai a maka waye ubangijinka me addininka me kalmarka ga wannan manzon da Allah ya ku ba ruwan Allah da malamin ka a malamin ka eh Allah ne malamin ka iya ratsewa shaɗan ya yi ɓatar malaminka bai garanti malaminka shaɗan ya yi halakar da shi kuma ka bi shi haka yan wa tsakani ga Allah wallahi kadda a yaudare ku da ra'ayi da hira da iya magana ku bar manzan Allah ku kama wani malami kowa a duniya ka bi manzan Allah shi Allah ya koma ka idan har akwai dama malami dan ya ilimi ya kaseta ya tsara ibada ya shirya maka ibada to me hikima akwai da manzannin Allah haka nan ya ci wajen manzannin Allah ya ci wajen manzan Allah dan wakai hadda kai sa'a a annabawan ma kai kake da shugaban manzanni duniya lahira kai da kake da Muhammadu Rasulullah dan uwa an ba yaudara ta mutane ba mai Muhammadu Rasulullah wa mai kalalaman wani wani daban ya koya maka ibada ya kai maka ibada bayan manzo Allah ya koya maka ya karantar da kai ya bayanin komai ba abin da ya saura amma mutane suna addini da hira suna yaudar bayan Allah da katar rawani da babbar riga faruwan Allah da rawaninka da babbar riga ka saka masa sunna addini na Allah kurin wanda Allah ya ku eh shi ne addini Allah subhanahu wataala eh wannan me yasa kullum muna magana Imam Malik dai mutum ce mu malika ne irin har mutum ba malikin gaskiya ne to sai ba abin Malik yodi abin Malik yodi daban abin da suke aikatawa daban Imam Malik malamin sunna ne Imam Malik dan tsanye kan bid'a ma tayi ba kaka ba daga dan bid'a imam malik ya hana ma ka ba daga dan bid'a in kan malike ne malik iya kan bid'a kwarai shi yasa imam malik yake cewa man ibtada'a fil islam bid'atan yara hasana faqad za'ama anna rasul khana risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا إمام مالك يتشوى دون وندا ya kirkiri bid'a a cikin addini bautar Allah ya kirkira ya ce ga ta mai kyau ce in ji malik rahama Allah ya ce mutumin wannan hukuncin shi ya ce manzan Allah ya hanci ta Allah subhanallah me hujja imam malik ya ka hujja ta qur'ani ce domin Allah mai girma da buwaya a saukar da wannan aya a ranar arfa kashar rayuwa na musamman hajjin karshe da Allah ya ce al yawma a yau aka malutu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku ni'imata faraditu lakum islam dina yan wa malik yace duk abin da yake na addinin Allah a sabkar wani aya babu shi malik yace a zamanin shi ma yace ba zai zama addinin Allah ba kaga wannan malik ya ga shi ba kinan ba wata bid'a mai kyau shi malik yace an maka akwai mai kyau ga matsayinka an ce ba gane ba mun koma magana tafsirin Abdullahi bin Umar sahabi yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga miki wuce ko kun ji miki wuce a wajen Allah bata ce za su ce maka ka hawo inji ka hawo mota ka shiga radio yo wani ana kiran ibada ibada wannan mu'amalat ne an shi kalasa an sa tabulo wannan mu'amalat ne kamar yaki ne kace zai bindiga annabi yaki da bindiga yaka da takobi kace ka yaki takobi wannan abu ne na mu'amalat a sai bindiga a sai shar da kwamba a sai jirgin yaki baka ce annabi yau a doki hau wannan maganar mu'amalat ana kiran ibada ita ce bid'a abin da ya shafi ibada shi ake cewa bid'a halaka ce amma na hau inji na hau mota na hau jirgin sama na hau shadda kwamba wannan ba a kirbe wannan mu'amalati ne amma haka suka ce muku sun ce ba bida gashi sun hau mota sun hau jirgi wai sun hau Allah shaida mu wadu wani wai dan dai a batar da bayan Allah a sa su bar sunna kuran dan wa ka bi sunna ka huta kuran wallahi duniya da kuma assalamu alaikum na'am lafiya bismillah
wannan lokacin da za a je da muka ce kamar waɗanda suke kalla a masallaci da shiga ba kuma harabar masallaci da shiga ba kuma yin tafiye da shi ne ke yin kankan ba daga ina tafiyewa da wani da ke da daga daga ina daga ina
kai ma da muka ce kamar waɗanda suke sallah kuma masallaci da shiga ba ne kuma harabar masallaci ba ta shiga ba kuma yin tafiye da shi sallah to kama radio kama radio kama radio kama radio kama radio a takaice dan uwa magana annabi sallallahu alaihi ya yi fatimu safal awal fal awal annabi ya umarni sahu a cika na harko to na baya sallah bai dacewa kai sallah a a wajen sahu bayan sahu bai cika ba har annabi ya ce idan mutum guda ne sallah bayan sahu bai sallama to amma idan sahu ne aka yi da man- na ciki bai cika ba sai da ce an munana amma ba ta ba sallah amma abin da ya dacewa kullum sahu na farko za a cika abu na bayan shi kuma kuma ka a yi nesa da su haka ya ya dace amma idan juma'a ce ka ware can kai ku ware na ku da bai zo cikin sahu ba na baku sallah da juma'a ya an zo dole sallaci assalamu alaikum
malam kamar sun da kan karatu mata na kan eh yadda wasu samuwa wani ba a karatu a halittar halittar eh kuma ba ta yi shi ba
to akai ka sabki shi dai abin da ake magana ba karatu a zuciya wa ana magana ƙasa ƙasa ma shi karatu dole a halshe ya motsa to amma magana wurin bayyanawa mace ta bayyana haka sunna ake annabi wurin asiya ta boye haka annabi kuma haka matan sahabbai suke haka sai Aisha suke radiyallahu anhu eh wannan haka ne wannan mace mai son sunna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke da manzon Allah manzon Allah bai ware maza da mata ba wurin bayyanawa ya bayyana ke bayyana wannan sake asirce wannan shine daidai da sunna kuma haka manzon Allah matan shi kuma haka suke in ke mace ma ke koyi da su Aisha assalamu alaikum na salamu alaikum ya ce muna lafiya lafiya lau alhamdulillah yana da jiya na wani muna da wata tambaya ne kamar mutum da ta san yana aikata kamar sana'a ta haram da ba halalin ba iya iya mi
yana aikata kamar a sana'a irin ta haram haka Eh.
wanda ba ta halatta ba eh To idan idan ya biya masa aikin haji kai ya halitta ka je ko bai halitta ba
assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Mala an tashi lafiya.
la la
Tambaya ce gare ni.
na'am
Malam ya halitta kamar yanzu wannan babban musulmi ne ko kuna zama ku tashi na irin wannan na kamar eh, bushe wani ya suka yi su kuna zama ku.
a takaice mai magana haji dan uwa in dai ka san kudin haram ne san fursan ɗari saman ɗari ba haji ba ko haka ya baka kamsa kwanan in dai ya baka kuɗi, ka san sai haramta duke shi ka kamsa kwanan shi ya lahiya akwai saɓani ne kan haji an je an yi tunan aikin haji daban abincin haram daban gaskiya matsala ce abin da ya lahiya kwanan in dai aka ba kudin haram ka saka kun ka kamsa kwanan in wa magana tashi an ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dan lokaci lokaci ya kore ya ce din mai so in ya zo a yi tsaye tun daga duniya ya kama gidan zaman gidan shi na wuta wannan annabi ya hana wannan abubuwan duk ne ake to akwai na ce misali zai zo misali kan kace misali kai 11 ne zai ma kiran problem shi ne mai lahi shi ne kirsan tashin mushin eh in kai bata ga lahin ka in ka tashi tsaye amma in ka ba wata fitina komi kai an hana kai mai bilan magana tana kan mai so a tashi mishi ko mai ce a tashin shi ne matsala amma kai mai tashi ka ga tsoron fitina ko ko cutarwa ka tashi baka lahi Allahu alam ɗan wani lokaci ya zo ƙarshe Allah kai mu cirin gaba mai tambaya iya kira a- a lamba ta tun lamba ta ce daga baya kana iya ta kira amma an zin da lokacin na radio ya zo ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh